أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka ƙara haɗuwa da ku wato a wannan darasi namu mai taken hada nassoshi ko yadda ake hada nassoshi ko yadda ake hada ma'anar nassoshi waɗanda ake ganin kamar a zahiri sun ci karo wato da juna wannan shine darasinmu na ɗari da sha biyar kenan muna tafiya da littattafai guda biyu kamar da 'yan uwa suka sani littafi na farko littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكما شيني واتو أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو كراتم دموك تسايا من تسايا أتكل للتافن أسئلة القرآن المجيد yanzu matsalar da za mu tashi a kanta a ƙarƙashin aya ta 45 tana cikin littafin dafo ihamil littirab an ayatul kitab kamar da 'yan uwa suka sani muna bin jerin waɗannan littattafai ne jerin ayoyi kenan tunda mun haɗa littafi ne guda biyu to a matsala ta 90 a cikin littafin dafo ihamil littirab an ayatul kitab مالن يتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى فقال رب إن ابني من أهلي كنا فرق آية ونادى نوح ربه النبي نوح يا كرا أبنجي سكو يا روكي أبنجي جنسا فقال يتي رب إن ابني من أهلي دانا إنا دقتين إيالينا وإن وعدك الحق القول إنك كما قسكياني مالن يتي هذه الآية الكريمة وأن آية ميجرما تدل على أن هذا الابن من أهل نوح تنانونا wannan ɗa dan annabi Nuhu ne duk da kyau sun ce sunan shi Kan'an amma ba mu samu nasi ba wanda ya tabbatar da sunan shi Kan'an ne kuma ba mu samu nasi ba wanda ya kore cewa sunansa Kan'an wa qad zakara ta'ala ma yadullu ala khilafi zalik malam yace kuma Allah ya nuna cewa ya nuna abin da yake nuna sabanin haka sabanin cewa dan shi yana daga cikin iyalansa haifu qal lokacin da Allah ya ce ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlik bai daga cikin 'ya'yanka to kaga wannan magana kamar ta ci karo da juna malam yace to wal jawabu amsa yace anna ma'ana qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah laysa min ahlik bai daga cikin ƴaƴanka kenan al maw'udi bi najatihim ko al maw'udu bi najatihim waɗanda aka yi alƙawalin tsiran su fi qawlihi inda Allah yace lanunajjiyannaka wa ahlaka an gane ko to wannan da ya kawo shi mai ta'aliki akan wannan littafi yace wannan shine zo a cikin at-taba'a al-qadima وهذا ليس لفظا للآية إن جي شي مي تحقيق وان لتافي يتي wannan ba lafazi ne na aya ba sannan ya kawo magana ta mukharriju taba'at al-majma' da suka yi tahqiqi wannan littafi ko kuma suka yi takhriji makanahu niqat al-hasfi sun ka kawo nuktoci na hasfu sun nuna an shafe wani abu wa katafu fil hamish sai suka rubuta karkashin littafin an gane ko fil asl al-matbu' kenan a cikin asalin matubu asalin littafin ga yadda mallan ya rubuta lan nujiyannaka wa ahlak wa huwa sahwun suka nuna kaman mantuwa ce falaysa thamma ayatun bi hadha al-lafz babu wata aya da ta zo da wannan lafazi wa warada ma'naha fi surati hud amma irin wannan magana da mallan ya kawo ma'anarta ta zo a cikin suratu hud a aya ta 40 wal mu'minun da cikin suratul mu'minun aya ta 27 amma ayatul ankabut ayatul ankabut fa fi haqqi lutin alaihi salam tana cikin wato wajen annabi lutu ne lannujiyan da huwa ahlahu ya ce waje a fi safha ya zo a cin safa ta ɗari da 19 taba'a ta ibn taymiya dar ibn taymiya kenan na san gida ne da aka sama na buga littafi ibn taymiya lan najiyannahu wa ahlihi wato ayat 32 wa hiya al-lutin alaihi salam aidan na ana magana ne kan lut alaihi salam ba ana magana kan annabi nuh ba wa jaa yazu fil azb namir a cikin al-azb namir al-azb namir littafi ne wanda malan lokacin da yana tafsirin alqur'ani a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka to sai aka dauki waɗannan kasa-kasai waɗanda aka samu domin ba a same su da dama ba sai aka yi rubuta su yace to wa qaulillahi lahu abinda Allah ya ce ma shi annabi Nuh in ji malam a cikin al'adun namir lokacin da ke tafsiri aka min ahlika ya ce ya'ani bi harfi sifa an shafi sifa min ahlika al-maw'udi bi najatihim bai daga cikin ƴaƴan kan da an kai alƙawalin za su tsira wa irkabihim fi safina a sanya su a cikin safina jirgin ruwa fi qawlihi inna munajjuka wa ahlaka aya ta 33 yace li annahu faraqa dinakum domin ya bar addinin ku kai annabi Nuh da waɗanda suke tare da kai don Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wa kana kafiran shi kuma kafiri ne wa hadhihi al-aya wannan aya aidan ita ma fi haqqi Lut alayhi salam tana magana ne akan annabi Lut wa amma ma ja'a fi haqqi Nuh alayhi salam abin da yazo game da bayani kan annabi Nuh wa ahlihi da mutanensa fa ka qawlihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nuhan idna da min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim annabi nuh idh nada min qablu a cikin suratul anbiya Allah ce lokacin da ya kira min qablu kafin annabi ibrahim don an ka kissa annabi ibrahim sannan an ka kawo kissa ta annabi nuh da an ka ce walaqad atina ibrahima rushdahu min qablu an gane ko to shi ibrahima min qablu tun gabani kenan gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa waɗanda ya gabace su an gane ko eh wa nuhan idh nada min qablu lokacin nuhu da ya kira gabanin gabani kenan na ana nufin gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kira tun da Nuhu ya gabace shi an gane ko ko tun can da kafin ka fastajabna lahu sai muka karba mishi wa fanajjaynahu mun ka tseratar da shi wa ahlahu da iyallansa min al-karb daga kunci ko bakin ciki al-azim wanda ke mai girma suratul anbiya aya ta 76 an kira shi kunci mai girma domin ya shekara 900 da 50 yana wa'azi amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani da shi yan kaɗan ne kenan ba wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan duk da ke ana kaddara su a ce kaza ce kaza almuhimmu dai Allah ya kira su qalil sun yi karanci sannan kuma wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wataala wa najjaynahu wa ahlihi min al-karb azim mun tseratar da shi shi annabi nuhu kenan da iyalansa min al-karb daga kunci al-azim da ke mai girma suratul safat aya ta 76 sannan yace wa wa'adullahi lahu alƙawlin da Allah ya masa wali ahlihi bin najati kuma yayi mutanensa alƙawari da tsira huwa fi qawlihi ta'ala shi daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko hatta idza jaa amruna hal sai lokacin da al'amarin mu yazo ko umurnin mu yazo wa farat tanur domin umurnin yana tare da umurnin Allah sha'anin yana tare da umurnin Allah duka da in ka fassara babu matsala an gane ko in ka ce umurni al'amari Allah ya bada umurnin halakar da su ko kuma in kace sha'anin Allah sha'anin Allah ne da yazo kuma Allah ya bada umurni duka babu matsala ko ka dauke shi amrun bi ma'ana bada umurni ko kuma amrun bi ma'ana ash-sha'an wa farat tanur sai tanda ta fara ta tafarfasa ma'ana ta fara fitar da ruwa kamar yadda malamai suke cewa nan fara nan ba na zafi bane kamar ruwa suka fara bubbugowa qul nahmil kenan aslin shi wa fara al-ma'u min tahti at-tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn ko min kulli zawjayn ithnayn aw ta qira'a ka fitar daga cikin kowane nau'i nan zaujai ana nufin nau'i domin namiji da mace nan ana kiran su zaujain ko kuma a kira su zaujun in an ga dama a ce mace da namiji maki na ma'aurata guda biyu ko a ce zaujaini namiji da mace na nau'i na dabbobi ithnaini ya rike guda biyu saboda a samu iri an gane ko wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman kenan ka dauki ihmil min kulli zawjain ithnaini wa ahlaka da iyalanka an gane ko illa man sabaka alaihi alqawlu sai kuma wanda alƙawali maganar Allah ta gabata a gare shi ta halaka wa man amana sai kuma wanda ya imani kenan su kadai ne shi wa man amana ba ana nufin ba da wanda ya imani zai halaka shi wa man amana yana daga cikin abin da za a haƙaddata kenan ihmil min kullin zawjaini thnaini an gane ihmil fiha min kullin zawjaini thnaini ومن آمن وأهلك ومن وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن كنا احمل ومن آمن ka dauki da wanda yayi imani ha wanda yayi imani ihmil man aman ba yana kuma da yuzu illa man sabaqa alaihi qawlu domin waɗanda suka yi imani Allah ya tsiratar da su sai an yi hattara to Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi nuh sai ɗan kaɗan wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa auhayna ilaihi mun yi wahayi zuwa gare shi shi annabi nuh kenan anisna il fulka ka kirkira ko ka kera jirgin ruwa al fulk yana zakkuwa ga daya kuma yana zakkuwa ga jam'i wato an kace al fulk ana nufin jirgin ruwa daya kuma lokacin an kace al fulk ana nufin jirage masu yawa duk da ke wasu malamai sun ce a alkin da suke cikin shi ita take bambantawa dan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ya an kace wal fulki da jirgin ruwa wanda take tafiya a cikin teku bima yanfa'un nas kaga ba jirgi guda bane yake daukar abin da yake amfanin mutane shi yasa sun kace nan al fulk daya al fulk kuma jirage masu yawa kenan za a hankalta mu sun kace a al na an kace anisna'il fulka al-ahadiyya ce shi annabi nuhu ya san jirgin amma da an ka ce wal fulkin lati tajri fil bahr al-jinsiyya ce ko istighraqiyya ce kinan umumiyya umum umumu al-fulki ya an ce istighraqiyya kulliya ko kuma an ce jinsiyya jinsul fulk sai ta to jam'i kenan su sun tafi cewa al ce ta bambanta su bayani na malamai muna kawo shi saboda amfanin yan uwa almuhimmu Allah ce fa auhayna ilaihi muka yi wahayi zuwa gare shi anisna il-fulka ka kera jirgin ruwa bi a'yunina da kula tamu an gane ko wa wahayina da wahayinmu fa idza jaa amruna idan al'amarinmu yazo wa farat tanur sannan ruwa suka fara fita a karkashin tanda kina abinda ba shi aka saba ba domin bai dace a ga ruwa ba karkashin sun tashi karkashin wuta sabanin kuma abinda ake gani zaka ga tekuna sun kama da wuta a ranar tashi alkiyama wal bahrul masjud da sun ce sun fashe amma sun ce sun kama da wuta kuma yanzu bincike na ilimi yana nuna cewa akwai akwai karkashin tekuna manya-manyan tekuna duniya akwai wuta karkashi mai zafi an gane ko daga nan ake samun albarakin abinda suke kira volcan fasluk fiha to in ka ga wannan alama kai annabi nuh ka sanya a cikin wannan jirgin ruwa as-safina kinan min kullin zawjayn ithnaini ko min kulli zawjayn ithnaini domin annabi hafs ya karanta min kullin yayi tanwini kina an shafe idaf abinda an ka shafe kenan min kulli sinfin zawjayn ithnaini daga kowane nau'i amma an kun ce min kulli zawjayn ithnaini daga kowanne jinsi kuma ka riki guda biyu duka dai babu matsala a kira'o'in wa ahlaka kidan ka ɗauki iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai wanda wato magana ta Allah ta gabata akan su na halaka Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu kada kai sake mini magana ko ka tuntube ni za a yi cewa ba za ka kada ka roke ni ko ka tuntube ni tunda ba a cewa Allah yana tuntubar sa usulubi ne wanda ba a amfani da shi amma dai sai a ce kada kai min magana fil ladina zalamu ga wanda suka yi zarumci innahum mughraqun su za a wato nutsar da su to wannan shi dai ne kenan anan ya nuna malam da ya kawo lanwajiyan naka babu ma wato lafazi domin wani littafi mai tahqiqi nan ne an ka kawo wannan bayani wanda Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi yayi tahqiqi sai ya kawo bayanan malamai da iske ganin malam ya kawo lafazin ma'ana aya ne domin babu aya lanwajiyan naka wa ahlaka sai dai lanwajiyan nahu wa ahlahu shi ma lanwajiyan nahu wa ahlahu ya zo ne cikin kissa ta annabi wato Lut ba cikin kissa ta annabi Nuh ba amma ayoyin da sun zo game da annabi Nuh su ne aka kawo su gashi nan a cikin suratul anbiya wa nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu wa fanajjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim sannan kuma a cikin safat an kace wa najjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim sannan cikin suratul hud an kace hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil sannan kuma cikin suratul mu'minun an kace fa awhayna ilayhi an isna'il fulka bi ayunina wa wahyina fa idza fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha an gane ko kaga cikin hud aka ce qul nahmil fiha amma a cikin suratu mu'minun aka ce fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn ko min kulli zawjayn ithnayn mun ce hafs ya karanta min kullin zawjayn ithnayn sauran kuma sun karanta min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum a cikin suratu hud an ka ce wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman cikin hud an ka ce wa ma amana ma'ahu illa qalil nan kuma an ka ce cikin suratul mu'minun wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun duk da yake shi ma cikin hudu akwai wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun sai anka ce wa yasna'ul fulka domin an ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun to nan sai aka ce fala tabta'is bima kanu yaf'alun afwan واصنع الفلك بأينا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك كنا سيدا منتو ما سهر القرآن سي أن يهترى تو wannan shirin abin da aka kawo cewa mallan yayi kuskure to tare da cewa mallan mahaddacin alkur'ani ne ya haddace alkur'ani tun yana karami an gane ko to kuma malam masani ne game da ilimi musamman ma na alkur'ani tafsirin alkur'ani ya shahara da wannan a duniya amma wannan kaga yayi kuskure tana yiwa wajen rubutu ne abin bai zo mishi ba al'amari ne na Allah kenan li kulli jawadin kabwa kowane ingarman doki doki mai karfi shi ake cima ingarma yana iya kuskure tuntubi tare da ma fagen malam ne ya san shi shi yasa ba wani malami a fagensa da ba zai iya yin kuskure ba duk yadda ka shahara a wani fage ko a ilimi ko a wani abu to kuskure abu ne wanda zai iya faruwa to don haka dai sun yi ta'aliki ne akan kuskuren da malam ya gabatar kuma sun kawo ayoyin kuma ba wai ana son a nuna kuskuren malam bane don a nuna an yi karatu ko ilimi fiye da nasa ko irin nasa ba haka nan bane in kuskure ya bayyana musamman cikin alkur'ani kaga ana da buƙatar a yi wannan bayanin ko ba haka ba domin abu ne wanda yake bai tabbata cikin alkur'ani ya ɗauki ma'anar shi ne ya ce lanu jannaka wa ahlaka mai yiwa kuskure yayi mai yiwa shi ya kawo ma'anar shi domin ya ce fi qaulihi a cikin fadar Allah to kaga da ya ce fi qaulihi ko da mun ɗauki abin a nesa mun ce ma'anar abin yake nufi kenan fi ma'ana qaulihi to kaga nan na zama samun malam mafita amma shi fi kauli yace zahirin shi nuna cewa kamar ya dauki shi ne a matsayin aya to amma yin kuskure wannan ba wani dan adamin da baya yin kuskure sai dai shi masoyinka zai ga kamar kuskure ne kai shi kuma makiyinka dama abin da yake jira kenan kuma shi makiyinka hatta da abin da ba kuskure wani lokaci zai iya gaugawa hukunci ya nuna kuskure ne ba daidai bane shi kuma masoyinka tana yawa wani lokaci hatta da abin da kai na kuskure ya rika neman masa mubarrida to wani lokacin ma ya maida shi daidai wani lokacin kuma ya neman maka uzuri shi yasa kada ka damu da mutane gaskiya ko ka faɗe ta gaskiya ce to amma maƙiyi shi ba ruwan shi da yadda za ka yi ka nuna mutum ya yi kuskure ka neman masa uzuri kuma ba ruwan shi da bayanin da za ka yi na sharha bai buƙatar wannan shi kuma masoyi baya buƙatar sai an yi masa sharha domin yana gane cewa kuskure ne aka yi ko ya nemi maka uzuri kuma sharhin da za ka yi baya buƙatar sa domin mi domin shi ya ɗauki abin da kyakkyawan manufa sai dai malamai suke cewa lokaci ana yin sharhi da bayani a faɗi dalilan kuskure ko ko a neman mutum uzuri ga waɗanda ba su sani ba domin masoya su sun ɗauki matsayinsu makiya sun ɗauki matsayinsu to akwai wanda shi ba masoyi bane ba maki bane bai san al'amarin ba to sai a yi sharhi a yi bayani a nuna uzurran tana yiwuwa mutum ya zaɓa ko ya koma can ko ya koma can wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne bayanin da malam ya kawo wannan taba'a da nake da ita ita ce ta kawo wannan bayani a ƙasa kuma sun ka ƙara wannan bayani na kawo wannan ne don saboda duk da kake jin kanka da ilimi ta rayuwa kai kuskure kuma musamman ilimin da shi malam ya shahara da shi kwarai da gaske a duniya shine abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma to wannan dai kenan to almuhimmu sai malam ya ce lan nujjannaka wa ahlaka an nuna cewa ma'anar aya ce a haka ba wai ayar ba to malam ya ce kuma suka ce annabi lutu na aka ce malam najiyan nahu wa ahlahu amma shi annabi annabi nuh ga ayoyin mun kawo su waɗanda a cikin suratul anbiya da kuma suratul safat da kuma suratul suratul hud da kuma suratul mu'minun malam ya ce to li annahu kafirun domin shi dan annabi nuhu kafiri ne la mu'minun ba mumini bane yace to wa qawlu nuh shi ko nuhu da yace innabni min ahli dana yana daga cikin iyalaina yadhunnuhu musliman ya yi zaton ɗanshi musulmi ne min jumlatil musulmi na najina yana daga cikin jumla kamar jama'a ta musulmi waɗanda za su tsira kama yushiru ilaihi qawluhu ta'ala kamar yadda fatar Allah subhanahu wa ta'ala take nuna wa fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kakka tambaye ni abinda baka da sani akan sa kinan baka san imanin mutum duk yadda kake ganin kyautata ma mutum zato sai dai ka kyauta masa zato shi yasa ma Imam al-Bukhari yayi babi babu la yuqalu fulanun shahid babi wanda ke bayanin ba a cewa wani yayi shahada domin mi domin baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba kai dai kana kyautata masa zato shi yasa zaka ga kafafen yada labarai musamman na musulmi in an kashe wani sai su ce istashhad fulan wani ya shahada wa ya ga maka ya shahada kai ka san abin da ke cikin zuciyarsa wanda kuma yana daga cikin abin da ake gane siyasar wato gidan TV ko gidan rediyo ko ko wani mutum idan za a fassara wani abu ko ai bayanin wani mutum sai ka iske ya dauki matsayi kai tsaye sai a gari yanzu kun ga idan Falastinawa misali aka kashe mutum kafafen yada labarai na kasashen Larabci su istashhada ya shahada ku in ka dubi kafafen yada labarai na kasashen Turawa sai kaga sun rubuta an kashe wani dan ta'adda an kashe wani terrorist to kaga daga nan zaka gane bambanci tsakankanin kowane aqidarsa da irin yadda yake kallon wato al'amari kenan malam yace to wa qad shahida Allahu annahu ibnuhu kuma Allah ya shirya cewa dan annabi Nuhu ne haifu qala wa nada Nuhu ibnahu annabi Nuhu ya kira ɗansa kina Allah ya da cewa ɗansa ne aya ta 42 kuma ba dan zina bane domin matan annabawa ba sa zina hatta da in shi'a da suke suka zuwa ga matan annabawa sai su zo su ce a'a matan annabawa ba sa zina amma alhali in sun ce mata annabi nuhu ba ta zina ba da Allah ce fa khanatahuma domin Allah ce daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma sun kace khiyana ta addini ba khiyana ta zawjiyya ba to amma ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su dawo su ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina wani lokaci in suna wurin da suke tsoro su ce a'a ba kanta ne ayoyin sun kasafka ba kan baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ko kaza ko kaza ko kuma kan ɗaya daga cikin wasu mata ba ita ba amma ƙarya ne sun ɓoye shi ne a wajen matsayin taƙiyya malin yace to illa annahu akhbara bi anna hadha libna Allah ya bada labarin wannan da amalun ghairu salih shi ba aiki ne na gari ba an gane ko kenan asalin shi amalun ghairu salih zu amalin ghairu salih ma abucin aiki ne wanda ba na kwarai ba an gane ko li kufri saboda kafircin sa fa laysa min ahli al-maw'udi bi najatihim bai daga cikin waɗanda aka yi alƙawarin za su tsira wa in kana min jumlatil ahli nasaban ko da yana tare da wato yana cikin iyali na annabi Nuh na sabanta fuskar haihuwa amma can kuma ba ɗansa ba ne. To wannan shi ne abinda malin ya kawo ƙarƙashin wannan aya. Illa ina son in ƙara mas'ala biyu kafin mu ci gaba da bayani. Mas'ala ta farko da nake son in kawo shine cewa nan da an ka ce innahu amalun ghairu salih domin ya ce فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أن قال كوتو أكوت قراءة إنه عمل غير صالح قراءة إمام الكسائي إمام يعقوب an gane ko sai an kace innahu amila ghayra salih ya aikata aiki wanda ba nagari ba kaga ghaira an yi mata fata amma an kace innahu amalun ghayru salih shi aiki ne ba nagari ba to nan malaman balaga suna taujihin irin wannan in an kawo mastar kuma an kai ba da labari akan abin da ba mastar ba ba aiki ba sai su mai taujihi guda biyu innahu amalun ghairu salih wasu kace za a kaddara zu innahu zu amalin ghairu salih asalin shi kenan shi ma abucin aiki ne wanda ba na gari ba wanda suka ce a'a mubalaga ce akai innahu amalun ghairu salih kamar shi da kanshi na ma an ka doka an ka mayar aikin da yake aikatawa dan saboda mubalaga duk irin wannan in ya faru zaka iya taujihin shi da wannan fulanun adlun wani shine adalci to kaga adalci daban dan adam daban sai ka ce to kenan ko ka ce an yi mubalaga an dauke shi kamar ma shine adalcin ko kuma ka kaddara zu ai fulanun zu adlin ne sai an ka shafe wato zu din nan to cikin alkur'ani galibi ko cikin lugar larabci ko cikin yare zaka ta ganin irin wannan amma ɗalibin ilimi wanda bai san da ake taujihi ba sai ce an yi kuskure a'a kafin ka ce an yi kuskure shin ka tabbatar da cewa shi wanda ya faɗi wannan maganar ka san ko menene yake nufi da maganar sa kaga baka sani ba karshe sai ka je ka fassara ka je kai banna Allah ya muna mai kyau to sai kuma abu na ƙarshe da zan ƙara ƙarƙashin wannan aya shine waɗansu malamai suna cewa a'a nan da an ka ce innahu laysa min ahlik bai daga cikin iyalanka wato dan a nuna cewa wato idan mutum ya mutu akan kafirci alaka ta yanke tsakanin musulmi da kafiri shi yasa sai an ka ce laysa min ahlik kamar ma daga nan ta kare tun da ya mutu kafiri domin nasab baya amfani idan mutum ya mutu a matsayin kafiri in yana duniya zai zai amfane ka kana iya ka taimake shi gurgurdon abin da shari'a ta ce kuma kana iya ka ci gaba da da'awarsa to amma tun da ya riga ya mutu kafiri shi kenan magana ta riga ta kare to suka ce to daga nan ma Allah nuna cewa babu wato da an mutu babu nasaba tsakanin musulmi da kafiri don Allah ya ce fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan aka yi busa cikin kafofa la an saba bai nahum yawma idhin babu nasaba tsakankanin su to nan ba ana nufin babu nasaba ba ma'ana ba ta da amfani kenan ma kala shay'in kaman ma babu ta an gane ko duk da ke ta muminne nan kafirai ake rufi domin ta muminne za ta amfane su domin Allah ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum kaga wanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum ko dhurriyyatuhum a wata qira'a alhaqna bihim dhurriyyatuhum an gane ko zamu rishkar da dhurriyyarsu da su ko alhaqna bihim dhurriyyatuhum ko dhurriya dhurriyyatihim akwai da kira'o'i daban-daban a karkashin wannan kenan dai a takaice ta masu imani za ta amfane su domin mi domin mi domin za su samu wato abin da ake samun ɗaukaka mutum yana wani ƙaramin bene sai Allah ya ɗaukakar da shi ya kai shi babban bene saboda mi saboda mahaifin shi ya kasance a wancan wuri mutum ne na gari a can duniya tun a nan duniya kenan sai sai ta amfane shi to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta sannan kuma da Allah ya ce wala yatasaalun ba za su tambayi juna ba ba yana nufin babu tambaya ba kwata-kwata a'a yana nufin ba za su tambayi juna ba a wani wuri amma a wani wuri za su iya tambayar juna shine abin da ake son a ce domin Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa za su tambayi juna a waɗansu wurare an gane ko wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun kenan nan yana nufin za su tambayi juna a wani wuri wani wuri kuma ba za su tambayi juna ba in Allah bai bada izini ba ba za su tambayi juna ba idan aka tashi ana gudu za a je wajen da za a tara mutane babu zancen tambayar juna amma in an je daga baya za su tambayi juna ina fata an fahimta wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan aya don kan mutum ya ce akwai wato kuskure a cikin ta to wannan shine abin da zan kara a karkashin wannan aya afwan akwai abu na karshe da ya kamata mu kara nan da anka ce annabi nuhu wa nuhan idna da min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi mun tsiratar da shi da iyalansa ina fata an fahimci to wannan idan kana tafsirin alqur'ani ya kamata ka gane akwai at-takhsis ko al-istithna ya an ce at-takhsis shine togewa a cire wani abu at-takhsis kebancewa to anan sai ka kebance mata annabi nuhu ba ta yi imani ba to ya an ce ahli kuma tana daga cikin iyalansa domin an kace al'adu iyali za su shiga ciki yan shi'a da suke tawili su ce a'a ahal ba su shiga ciki amma qur'ani duk inda yazo sai ka ja ce fa anjayna huwa ahlahu illa imra'atahu kaga inda ba ta ga ciki da ba zai ciki ba zai cire ta ba to qalu atajabina min amri min amri Allah wa rahmatullahi alaikum wa barakatuhu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kaga na an kira mata Ibrahim an ce musu ahlal bait to amma sai su ta kokarin kawo tawili da wani kaza da wani kaza da wani kaza ko su kawo wani hadisi su ce ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata innaki ala khairin kina akan alkhairi to idan ce nake ala khairin hadithul kisa kenan aliyu da Hassan da Hussein da Fatima suna cikin kisa a wannan bargo da ya sa su ya kira su ahlul bait bayan rufin su kadai ne ahlul bait suna daga cikin ahlul bait yace innake ala khairin kina akan alkhairi ma'ana ba a buƙatar ita sai an ma faɗi cewa tana daga cikin ahlul bait kuma da yace inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum bai ce an kunna ba tunda shi daga cikin hujjar da suke kawowa tunda inda kan mata ne ake zance sai a ce an kunna a'a tun da manzo Allah sallallahu alaihi yana ciki sai an kai taglibin janibin zukur ala janibin isa an ka ce da shi aka fara magana ba an ka ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika to yanzu ko tun da ya shigo li yuzhiba ankum rijisa ahlul baiti kaga sai a sa ankum sannan kuma su ahlul baiti nan akwai maza daga cikin su sai ayi taglibi na janibin zukur ala janibin inas wannan kuma su abu ne sananne ma a cikin alqur'ani yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ba ce innaki kunti min al-khati'at ba sannan kuma an ka ce wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah balqis da ita da qissar balqis da dake sunanta bai tabbata ba a nassi da wanda na sani ingantacce amma dai ba za a karyata sunanta Balkis bane ko ba Balkis tunda babu dalilin cewa ko a karyata ko a gaskata sai an samu dalili to amma dai sai an kace wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin ba a ce kafirata ba sannan kuma aka ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina a cikin suratul tahrim a cikin suratul anbiya an kace fa nafakhna fiha min ruhina an gane ko fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi aw takra'a wa kitabihi wa kanat min alqanitin ba a ce wa kanat min alqanitati ba kaga wannan yana nuna cewa ana taglib janibi dhukur ala janibi inath amma in shi a sai ka iske saboda akwai matsaloli akwai shubuhohi akwai wasu abubuwa wani ma ya san gaskiya baya so ya fi son ya fifita abin da zai samu na duniya akan wato ya ci mutuncin addinin musulunci da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sai ya dauki wannan hanya Allah kai mu na tsari to almuhimmu da anka ce wa ahlahu sai ka cire ɗansa domin na ɗansa an nuna cewa bai tsira ba ga ayoyin nan wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik kenan bai daga cikin waɗanda suka tsira sannan kuma sai ka fitar da matarsa don an ce Allah subhanahu wataala ya ce a cikin suratul tahrim ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين kaga ita yar wuta ce to kenan ku kaga ba ta daga cikin waɗanda wato sun ka samu wato tsira kenan ina fata an fahimce ni duk da yake alkur'ani bai faɗi cewa ba ta tsira ba amma wa man amana Allah ce sai wanda ya imani ba a ce an ɗauke ta ba tunda ko da an ɗauke ta in bata imani ba dai za ta mutu a matsayin kafira to amma cewa an kai wa man amana sai wanda ya yi imani sai dai in za mu tawili mu ce a'a shi bai san bata yi imani ba tunda Allah ce fa khana tahuma ta hau jirgi daga baya kuma ta mutu a matsayin kafira amma wannan tawili yana da dan nisa kenan tunda bata yi imani ba yana da wahala a ce ta shiga cikin wannan jirgin ruwa dan tana iya bijirewa wanda ba shi ya sama malamai suke cewa dan annabi nuhu wanda bai bi shi ba ya bi mahaifiyarsa ne galibi idan mahaifiya ba ta gari bace to akwai wuyar ɗa ya zamanto ɗa na gari domin za ta mahaifiya za ta sanya ‘ya'ya su zamanto maka wato ‘yan tawaye su yi maka wato tawaye musamman in ka tsufa baka da ƙarfi musamman in baka da dukiya su suke da dukiya musamman kuma in kana da dukiya amma ka karo ma mahaifiyarsu mata ta biyu ko ko ka karo wata za ta iya sa su yi maka bore suna ganin kamar za a cinye dukiyarsu ko kuma misali su suke da hali su ma'aikata ne masu kuɗi kana son ka ƙara aure sai ta sa su yi maka tawaye su daina taimaka maka gaba ɗaya don saboda rayuwarka ta ɓaci ko ta lalace to irin waɗannan abubuwan suna faruwa kenan wasu suna ganin cewa wannan yaron ya kibin annabi nuh saboda mahaifiyarsa wato ba ta gari bace Allah kai mu tsari to wannan shi dai ne abinda wato zan dan iya karawa cewa kenan sai an yi taksisi da an ka ce ahlahu duk da Allah ya ce ahlahu bai ce ba illa mar'atahu to lalle mata shi in mun dibi nasu shi ba ta imani da shi ba dan sa shi ma za mu fitar da shi cikin wani nasu da wannan ne zaka iya tafsirul qur'an bil qur'an ka gane an faɗi wannan magana a can to can me aka ce sai kai at tafsirul qur'an bil qur'an kuma kai at tafsirul mawdu'i ka hada wani mawdu'i shi tafsirul qur'an bil qur'an yana bayani ne kan aya ba dole bane sai ka dauke ta a matsayin mawdu'i shi ko mawdu'i zaka tattaro ayoyin da suke magana kan wani mawdu'i don ka hada da wata mas'ala ko wani mawdu'i wanda ake tattaunawa a kansa to wannan shi ne yan uwa abin da zan iya cewa karkashin wannan aya sai mu je a mas'alar mu ta gaba yanzu za mu koma cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha domin shine ya kawo bayani a ƙarƙashin wato aya ta 53 a ƙarƙashin mas'ala ta 400 kuma da 53 gashi kuma aya ta 53 abin kamar ya zo daidai kenan malam yace to fa in qila idan aka ce hudun alaihi salatu wassalam annabi hudu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim kana rasulan ya kasance manzo walam yuzhir mu'jizatan amma bai bayyana mu'jiza ba ولهذا قال له قومه shi yasa mutanen shi suka ce da shi ya hudu ya kai hudu ma ji ita na bi bayyinatin baka zo mana da ta hujja ba ko wata mu'jiza kenan an gane ko in ka ga dama sai ka dauki bayyana mu'jiza suna ne na mu'jiza ko kuma ka dauke shi asalin sifa ne ma ji ita na bi hujjatin bayyina ko ma ji ita na bi mu'jizatin bayyina yadda duka ga dama domin wadansu malamai sun dauki bayyina kawai mu'jiza ta tashi daga sifa ta koma suna wadansu suka ce a'a wato tana nan matsayin sifakinta an shafe mausufkin ne wato asalin shi ma ji tana bi mu'jizatin bayyina haka wadansu malamai suka ci to malam yace to fa bi ayyi shay'in lazimatuhum risalatuhu to da wani dalili kuma annabcin annabi hudu ya lazimce su ya zanci da su yi imani da shi kenan shi ne abin da malam yace yace to kulna zamu ce inna ma yahtaju ila al-mu'jizati min ar-rusuli man yakunu sahiba shari'atin abinda manzo wanda yake buƙatar mu'jiza wanda an ka bashi shari'a litanqada ummatuhu li shari'atihi don saboda al'ummarsa ta yi biyayya ga shari'arsa ta bi shari'ar da aka yazo da ita fa inna fi kulli shari'atin ahkaman ahkaman ghayra ma'qula a cikin kowace shari'a ana iya samun wasu hukumce-hukumce waɗanda gaira ma'akula hankali ba zai iya fassara su ba domin akwai abubuwan da hankali na iya fassara su cikin shari'a akwai abubuwan da hankali ba zai iya fassara su ba ta abudi na abinda malamai suke cewa malaman usul fiqh ta abudi da malaman fiqh kawai an dai umurce ka ne ka aikata ina fata an fahimci ba wai ana nufin a'a kamar babu hikima ba a'a an ce gaira ma'akulu hankali bai kai ga inda zai gano hikimar ba ko ko tana gane sashin bai gane sashi ba misali an ce sallar azhar ai raka'a hudu la'asar ayi hudu magriba ayi uku isha'i ayi hudu subahin ayi biyu to anan me dalilin da sa aka caccanza tsakanin waɗannan raka'o'i kaga wani lokacin sai kawai sai kai ta soki burusu abinda waɗansu suna kiran shi hikma ta'lilul ahkam wasu suna kiran hikam wasu kuma sun dauke shi wato a dauke shi ta'abbudi ba a yi wanda kuma waɗansu sai su ɗauko kalma ta turawa su ce falsafatul ahkam wai falsafa suna nufin hikimar da ke cikin hukumce hukumce to yin amfani da kalma ta ta'lil ko kuma alhikam ya fi ko almaqasid ya yi amfani da kalma ta falsafa na fata an fahimta to almuhimmu dai suka ce kowace shari'a ana samun hukumce hukumce waɗanda ba a hankali bai kai ga gano hikimar da ke ciki ba fa yahtajur rasul to sai manzo ya kasance a cikin wannan hali fa yahtajur rasulul ati biha manzon da ya zo da waɗannan sai ya buƙaci ila mu'jizatin zuwa ga mu'jiza li tashhada don ta yi shaida bi sihhati sidqihi da wato ingancin gaskiyarsa mana tabbatuwar gaskiyarsa akan annabcin da ya kira fa amma ar-rasulu alladhi la yakunu lahu shari'a amma manzo wanda bai da shari'a wala ya amuru illa bil aqliyat baya umuri sai da abinda hankali ya tabbatar da shi ba zai iya ƙaryata ba fala yahtaju ila mu'jizatin bai buƙatar mu'jiza li'annan nas domin mutane yanqaduna suna wato biyayya ila ma ya'muruhum bihi zuwa ga abin da yake umurta so da shi shi annabin li muwafaqatihi lil aql don ya dace da hankali hankali ba zai iya karyata shi ba wa hudun kana kadhalik annabi hud ya kasance kamar haka wannan shine abin da malam ya kawo amsa ta farko to sannan kuma yace asani waɗansu suka ce a'a annahu nuqila an ruwaitu an gane ko nuqila siga ce ta tamrid an ruwaitu an gane ko anna mu'jizata hud mu'jizata annabi hud mu'jizata da yazo da ita kenan kanatir rihu shine iska an gane ko mu'jizatu kanatir riha as-sarsara shine iska mai tsananin karfi tare da shi akwai sanyi ko kuma akwai tsananin zafi sarsar an gane ko fa innaha kanat sukhirat lahu an hore mishi ita to an ce rihu sarsar ita rihu sarsar da aka yi bayanin ta an yi zancen halakar da su ne shi ko abinda an ka halaka ka da shi ba za a ce mu'jiza ba ce ta nuna annabta ka dan wannan lokaci babu zancen ayi imani imani na al-ikhtiyari na zabi sai dai al-iman al-ittirari imani wanda yake na ci da su wannan kuma Allah baya bukata shi ina fata an fahimce ni wanda ake kira kenan kiri da muzu to don haka dai wannan imani na kiri da muzu mutum ya san gaskiya ya bijiri mata to amma ya ga tilas azaba ta zo ya ce ya imani wannan imani Allah ba ruwan shi shi ake kira al-imanu lit-tirari imani na tilas ba an so ba to wannan shine amsoshi guda biyu da malam ya kawo to amma idan muka dibi zahirin waɗannan maganganu za mu ga dukkan su suna da rauni magana cewa annabi an turo shi babu littafi ar-rasul to kaga wannan akwai abin nan don malamai suna ganin ma akwai menene bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul ar-rasul manzo annabiyu annabi to dukkan su shi ar-rasul fa'ulun ne daga fi'ili ruba'i arsala yursilu irsalan fa huwa rasul suka ce asalin shi daga risala ne wato abin nan ya an ce ar-rasulu ar-risala wato ana nufin sako to daga baya sai aka sanya ma annabi suna da shi shi yasa in hankalci asalin shi masdar ne na sako sai ya zamanto baya canzawa faqula inna rasulu rabbil alamin shi yasa nan gashi jam'i amma bai canza ba saboda asalin shi masdar ne amma an hankalta ma ya tashi daga masdar ya koma suna faqula inna rasula rabbika sai an ka ce rasula kamar guda biyu kenan rasula ne ne sai an ka shafi nunun saboda idafa to amma shi nabiyun akwai qira'a nabiyun akwai nabiyun wasu ka ce duka ma'anarsu daya in an ce nabiyun shine annabi ma'ana mai ba da labari ko kuma wanda ake ba labari kenan fa'ilun ne bi ma'anal fa'il aw bi ma'anal maf'ul malamai suka ce babu matsala in an ce nabiyun ne mai bada labari nabiyun mai bada labari fa'ilun bi ma'anal fa'il to ai annabi yana ba mutanen shi labari abinda Allah ya ce in an ce nabiyun bi ma'ana wanda ake ba labari ai babu babu matsala kuma annabi baya bada labari face sai an bashi labari kenan munabbi'un ne munabba' كما يدعى الله سبحانه وتعالى كتوى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الأليم الخبير كذا كذا أبن عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به لوقت دي بات العبادي نيا ضمن فاعل an gane ko qalat man an ba'aka hadha tace wai baka labari qala nabba'ani al-alimul khabir yace wanda ya bani labari kaga nan ya zama to maf'uli bashi labari akai an bashi ya bayar kenan in kace fa'ilun ne bi ma'anal fa'il ko bi ma'anal maf'ul duka ɗaya ne to sai kuma nabiyun wanda ya zo da ya'un an gane ko tunda nafi yake karanta annabiyu sauran kuma suna karanta annabiyu to shi sai wasu malamai suka ce da shi da nabiyun da nabiyun duka ɗaya ne wato alhamza ta zo ƙarshe ta nabiyun wani lokaci laraba sai su ɗauki alhamza su maida ta ya'un ma'ana akwai abin da ake kira alqalb a cikin ilimi na larabci da asarf ana ɗaukar wani harafi a maida shi wani harafi an gane ko to sai suka ce a nan shine cewa wato nabiyun ne an ka ce nabiyun an ka maida alhamza ta koma ya'un tunda ta zo ƙarshe ko kuma ma ba sai ta zo ƙarshe wani lokacin ana mai da harafi wurin wani harafi waɗansu suka ce a'a shi na biyun daga na ba ne yambu sai dai shi na ba yambu yana da ma'ana guda biyu akwai na ba yambu ya karkace ko kuma takobi ya dakushe kamar da malaman zuri suke cewa ko ya dallashi shi kuma ko ko bai samu daidai ba shi kuma na ba yambu akwai irtafa a ya ɗaukaka kenan sai ya zamanto shi annabi'u fa'ilun ne mai ba da labari kuma wanda aka ba labari sannan shi kuma nabiyu wato shine mai ɗaukaka to dukkan annabin Allah ayi da ɗaukaka ko da mun ce marasu ta bambanta ai babu annabi kaskantacce sannan dukkan annabi sai an bashi labari kuma dukkan annabi yana bada labari wannan ta fuskar yaren larabci kenan to amma idan muka zo a fuska ta gaba cewa shin shi ne bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasulu sai malamai suke cewa kullu rasulin nabiyun dukkan manzo annabi ne walaisa kullu nabiyyin rasula ba dukkan annabi bane yake manzo to menene bambancin su sai wadansu malamai suka ce a'a shi annabi shine wanda aka yi masa sako amma ba a ce ya gaya ma kowa ba shine bambancin su amma shi manzo an ce ya gaya ma wani wadansu malamai suka ce wannan kuskure na domin mi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin mutane sun kasance akan aqida guda wasu suka ce aqida guda ta tauhidi daga annabi Adam zuwa Nuhu wasu suka ce a sun kasance aqida ta shirka akan aqida ta shirka to babu matsala domin mi domin nan an kawo shi ba a kawo akan abin da sun kasance akan shi ba an gane ko to in mun ci akan tauhidi kenan mutane daga karni guda goma daga annabi adam zuwa ga annabi nuhu in mun ci a'a akan shirka kenan bayan annabi nuhu mutane suna akan shirka sai a turo annabi ya kira su zuwa ga tauhidi waɗanda duka fasaroyi ba su karo da juna ba amma dai ana iya zaben wani a sashi gaba in an yi niyya mutum ya zaɓi ra'ayin da yake abin nan to almuhimmu dai idan aka so sai Allah ce fa ba asallahu nabiyina Allah ya turo annabawa kenan nan sai wato da Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina malamai suka ce za a kaddara fa ikhtalafu sai suka yi sabani ina fata an fice ne an ce ikhtalafu sun yi sabani mutane adabinu sun yi sabani domin sun yi shirka koko fa ikhtalafu masu shirka kansu suna in mun ce wanda sun ce akan shirka masu shirka ma sun yi sabani tunda zaka iske suna bauta ma'alloli daban-daban an gane ko to wannan fa ikhtalafu kin za a kaddara shi kuma ko da dan qur'ani ne da bai yarda da hadisi ba sai ya yarda da shi don a cikin suratul yunus Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fa ikhtalafu mutane ba su kasance ba face al'umma guda sai suka yi sabani ina fata ana fahimta ta to faktar fukin nan za a kaddara shi a bakara kuma a cikin suratul yunus to ma Allah ya faɗe shi karara fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya turo annabawa mubashirina suna bushara wa munzirina suna masu gargadi to kaga ai tunda an ce sun yi bushara sun yi gargadi kenan ko sun yi wa'azi kenan da haka cewa annabi shine wanda ba a ce ko matarsa ya gaya ma ba wannan ra'ayi yana da rauni kwarai da gaskiya saba ma alqur'ani to sannan wasu suka ce a'a to bambanci tsakanin manzo da annabi shine cewa shi annabi shi manzo an bashi littafi amma shi manzo ba a bashi littafi ba to shi ma wannan ra'ayin ya saba ma alqur'ani domin Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga Allah ya ce annabiyina kuma ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba ya sabkar da littafi tare da su to na al jinsiya ce domin ba littafi guda Allah ya saukar ba ai wa anzala ma'ahumul kutub domin in muka diba annabawa annabi Musa yana da at-taura annabi Isa yana da injila annabi Dawud yana da zabura wa atayna Dawud zabura ko ba haka ba sannan kuma wa atainahul injil annabi isa an bashi injila sannan kuma annabi ibrahim an bashi suhuf suhufi ibrahim wa musa to kenan kaga a ce a'a wa anzala ma'ahumul kitab nan littafi guda ake nufi ba haka ake nufi ba a'a nan alkitab ko mu ce abubuwan da Allah ya rubuta a gare su littafai ne daban-daban tun da zamanin su ba ɗaya ba ko alkitab abubuwan da Allah ya wajabta akan su dai littafai ne daban-daban a rubuce suke da haka dai nan alkitab ana nufin alkutub to da haka cewa bambanci tsakanin manzo da annabi shine wancan an bashi littafi shi manzo annabi bashi littafi ba gaskiya bane to amma malamai suke cewa zance mafi inganci shine cewa shi annabi ko an bashi littafi ko ba a bashi littafi ba abin da yake bambanta shi da wato manzo shine za a iya umurta annabi ya aiki karkashin shari'a wani manzo wannan kuma dalilin da ya sa aka faɗi wannan ba wai ra'ayi bane kawai haka aka faɗa Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur mu muka saukar da at-taura a cikinta akwai hudan shari'a wa nurun da haske kuma duk littafin da Allah saukar akwai wannan a cikin su ba wai ana nufin da saboda an ce ita tana da su ba sauran ba su da wannan sai Allah ya ce yahkumu bihan nabiyuna waɗanda suke hukunci da wannan biha ita at-taura annabiyuna annabawa kaga wannan nuna cewa sun yi hukunci da ita ko da an ba su littafi wanda bai kai a taura ba ko ku ba ba su littafi ba an ce su yi aiki da shari'a ta annabi Musa kenan bambanci tsakanin manzo da annabi shine ana iya cewa annabi yayi aiki da shari'a ta wani manzo kuma wannan shine abin da alqur'ani ya bayyana yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu to anan kuma akwai wani iskali wanda dalibin ilimi ya kamata ya hattara da shi da an ka ce yahkumu biha waɗanda suke hukunci da ita annabiyuna annabawa allazina aslamu waɗanda suka musulunta suka miƙa wuya ga Allah idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin to suka musulunta nan suka miƙa wuya lillahi ga Allah ake nufi an gane ko ba ana nufin yahkum bi hannabiyuna allazina aslamu lil ladina hadu shi lil ladina hadu yana da alaka ne da yahkum ba yana da alaka ne da aslamu ba domin mi domin yahkumu lillazina hadu suna hukunci da wannan attaura ga waɗanda suke yahudawa ba suna yin muyi kauya ne ga Allah ba ga ga ga ga, ga lillazina hadu domin muyi kauya ga wani na musulunci zuwa ga wani ba muyi kauya irin na yaki ba koko an cika da yaki yahkumu bi hannabiyyu lillazina aslamu lillazina hadu ba ana nufin annabawa sun musulunta ba ga hannun yahuda koko sun miƙa wuya ga hannun yahuda irin yadda ake miƙa wuya zuwa ga Allah wannan ai kafirci ne ko mutumin da bai kai annaba ba ba zai yin musulunci ba ya miƙa wuya a ce ya miƙa wuya ga ba yahudi ina fata ana fahimta ta Balqis da Allah ke bada labarin ta mun ce sunanta bai tabbata ba a cikin nasi Balqis amma ba za mu kareta ba sai mun samu dalilin da ya samu kareta ko mu gaskata sai mun samu dalilin da ya sa za mu gaskata Allah yake bada labari a cikin suratul naml ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin kaga tace rabbi inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina wa aslamtu na miƙa wuya ma'a Sulaiman bata ce li Sulaiman ba don ba a yi musulunci ga Sulaiman sai dai aslamtu ta musulunta ma'a Sulaiman tare da Annabi Sulaiman kuma ba ta nufin ta musulunta tare da shi ba a lokaci ɗaya don Annabi Sulaiman kafin ita ta musulunta shi musulmi ne na a tana nufin ta shiga cikin waɗanda suka musulunta a cikin wannan tafiya ta musulunci take nufi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin kaga ga Allah ne ake musulunta da haka yana da kyau dalibin ilimi ya hattara lokacin da yake zuwa kan wasu nasosi ya san abin da ake kira cikin ilimin balaga da ilimin tafsiri al faslu wal waslu ka gane wagga kalima ko wannan jumla tana da alaka ne da waccan jumla wadda take kusa da ita ko wadda take nesa da ita dan kaka je ka yi tafsiri ba daidai ba ka je ka aikata banna wanda kuma muna fatan Allah ya muna kariya to wannan shi dai ne kenan sai zaman to maganan malam cewa annabi hudu gashi ya kira shi rasul kuma ya ce ba a bashi littafi ba an bar shi babu wata hujja ba zai yiwa ba ba wani annabi wanda Allah zai turo ba sai an bashi hujja da mu'jiza wadda take nuna cewa shi wato annabin Allah ne kuma galibi waɗannan mu'jizoji suna da alaƙa ne da mutanen wannan zamani abin da ya fi shahara domin annabi Musa an bashi sihiri ma'ana abin yakar sihiri nake son na ce ma'ana an bashi sanda wanda ya fafata da masu sihiri a wannan lokacin sihiri ne yake shahara to waɗanda suka fara imani da shi suka san abin da ya zo ba shi ba sihiri bane su ne masu sihirin dan Allah ya nuna gaskiyar annabi Musa ina fata ana fahimta ta lokacin annabi Isa likitanci ne yake shahara kamar da malamai suke cewa to sai Allah ba shi abin da ba wani likita a duniya wanda zai yi shi domin ya ce abin nan anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah ya samu abu gashi an kwaba shi da halitta irin ta tsuntsu an kwaba shi da ya busa sai ya koma tsuntsu amma bi iznillahi da izinin Allah don ba shine Allah ba to kaga babu wani likita wanda zai ɗauka ƙasa ko laka ya kwaba ta da sifa ta tsuntsu ya busa ta koma abu mai rai likitoci ba za su yin wannan ba kaga wannan mu'jiza ce sannan kuma faikun tsan bi idhnillah wa ubri'ul akmaha yace yana warakar da al akmaha wasu suka ce makahu wadansu malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakanin al a'ma da ad-darir da al akmaha al'a'ama makahu, addarir makahu, ma'ana wanda yana da ido aka haife shi daga bayan makamci, amma an ce al'akma shi ne wanda an ka haife shi baya da ido, ma'ana makahu aka haife shi, to irin wannan babu zan a yi masa magani, to sai ya masa magani. Wa uhil mauta bi iznillah yace ina rayar da matattu da iznin Allah. Kaga babu wanda babu wani likita wanda zai iya rayar da matacci, to kaga waɗannan suna nuna dalilai ne da suke nuna shi annabin Allah ne. To a wani lokaci sai aka bashi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an bashi mu'jizoji mu'jizojin annabawa da yawa ne ana ba su mu'jizat hissiyya ana ba su mu'jizat ma'anawiyya to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya tabbata cikin hadithin sahih al-bukhari da muslim yake cewa ma min al-anbiya nabiyyun illa wa qad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar ba wani annabi da Allah turo face sai an bashi wato daga cikin hujjoji ko mu'jizoji waɗanda irin wannan lokacin ake yin imani da su a gane gaskiya ce mu'jiza ce domin al-mu'jiza wato shay'un salimun min al-mu'arada makrunun bit tahaddi abu ne wanda yake salimun min al-mu'arada ba a iya fito na fito da shi ko an ce za a yi ba za a iya ba makrunun bit tahaddi kuma an hada shi da kalubale an ce idan za a iya yi a yi to shine mu'jiza ina fata ana fahimta kuma sai an bambanta shi da karama domin ita karama abu ne wanda ake iya ba waɗansu waɗanda ba annabawa ba ana ba annabawa karama ana ba waliyai karama ko a ce annaba ana ba su mu'jiza su ko waliyai na Allah ana ba su karama kuma waliyai ɓoye kan suke yi ba bayyana kansu suke yi ba kamar yadda Allah ba Maryamu karama qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ba sai ta zo ta yi idda ita waliya wace Allah ne yake bada labarin wannan to dan haka dai ita mu'jiza shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan to ni ko abinda Allah ya bani wahayi ne ma'ana babban mu'jizar sa ita ce wahayi ba yana nufin bai da wata mu'jiza ba domin za ga an yi littafai na mu'jizoji na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar tsagewar wata iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar ko yana tafiya ruwa su bubbugo daga hannunsa ko dai mu'jizoji da Allah ya bashi wanda suke suna da yawa al-mu'jizatul hissiyya amma mu'jiza wadda akhalida wadda bata bata karewa saboda an turo shi ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya to koda ya tafi mu'jiza mu'jizar sa ba za ta tafi ba tana nan shi yasa sai aka bashi alqur'ani ina fata an fince ni to wannan sai ce Allah ya bashi wahayi to kina wannan yake nuna cewa babu wani annabi face yana da mi yana da mu'jiza kina wannan magana da malam ya kawo yace annabi Hudu ba bashi mu'jiza ba kawai an bar shi da aqliyat kaga wannan ba hujja bace kuma Allah subhanahu wataala ba zai bar mutane da hujjoji na hankali kawai ba dan ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabtar da wata al'umma ba sai mun turo annabi tare da ita to kenan da hankali yana isa ai ba sai an turo annabi Hudu ba sai a bar su da dalilai na hankali kamar yadda wadansu suke cewa dalilai na hankali suna isa har su ce ahlul fatra za a sa su wuta saboda sun gane cewa da dalilai na hankali Allah shi yayi halitta ma'ana an ce ahlul fatra wani bai san ahlul fatra ba mutanen da ba a turo musu manzo ba har suka mutu addini bai kai gare su ba to sai su ce to ai hankali yana nuna cewa akwai wanda halitta sama da kasa don haka in ba su imani ba za su wutar jahannama waɗansu malamai suka ce a'a ahlul fatra su za a yi musu hisabin su ne daban a ranar tashin alkiyama da su da ƴaƴansu ne ko ko banda ƴaƴansu tunda su ƴaƴansu ba su balaga ba akwai maganganu na malamai amma za a cinna wuta ko a kunna wuta sai a ce su shiga a can kiyama idan sun shiga sai su wuce aljanna ma'ana ibada anan duniya tana da wahala to duk wanda kaga zai yi ta anan duniya zai samu sakamako a aljanna zai samu sakamako kenan Allah zai bashi aljanna to kenan kaga wanda ya biyayya kenan wanda ya shiga wannan wuta kamar zai iya biyayya ga Allah a nan duniya wanda kuma yake shiga ce akwai zafi to dama irin waɗanda ko a nan duniya ne aka ce su je su shiga ba za su shiga ba sai a yi wuta da su to su ne ahlul fatra da aka yi bayani a kansu kenan ta nan zamu fahimta cewa hankali ba zai isa ba kuma cewa annabi Hud ba a bashi hujja ba wannan magana ce wadda gaskiya tana da rauni duk da yake malam ya kawo ta kokari ne na waɗansu mutane tunda Allah bai haɗi hujjar da ya bashi ba a'a ko ba a haɗe ta ba wato an ka fayyace ta a jumlace Allah ya faɗi cewa ya ba su hujjoji kuma ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim ya tabbatar da wannan ɗan uwa musulmi ga dukkan alamu ina ganin ya kamata mu dakanta a wannan darasi namu duk da yake mas'alolin sun canyi lokaci amma dai alhamdulillah an dan samu an fitar da waɗansu mas'aloli masu amfani abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh